بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله ‘yan uwana musulmi na wannan masallaci mai tarin albarka da kuma jama'ar da sauti yake kai musu’ ina mana gaisuwa irin ta addinin musulunci ita ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu bayan haka ina mana marhabin dalalai da Allahu subhanahu wa ta'ala cikin tagomashi da isa baiwa bayansa ya raya mu je yau ma ya ce marayu yaga ko akwai mai hankali da zai masa biyayya abin da ya kubce masa jiya yau ya mayar wannan ita ce hikimar rayuwar wallahi na'am jiya an raya ka yau ma sai aka barka to jiya akwai abubuwan da kai asara yanzu abin da ake so a kanka a kaina kanku shine mai tunani mu ga to me ya rage mana wanda ike muke da dama jiya ta huce ba mi ba wallahi wannan ita ce hikima ta jinkiri da Allah yake wa bayansa Allah ka samu dace jiya mun ji bayani farkon abin da ita wannan sura mai albarka take karantarwa suratul najmi babban abin da take karantarwa mafi mahimmanci shine gaskiyar manzancin annabi sallallahu alaihi wasallam Allah kai mana muwafaka na'am a'udhu billahi minash shaitanir rajim na'am bismillahir rahmanir rahim wan najmi idha hawa Allahu akbar ma dalla sahibukum wama gawa wama yantiqu 'anil hawa na'am in huwa illa wahyun yuha na'am علمه شديد القوى na'am ذو مرة فاستوى Allahu akbar وهو بالأفق الأعلى na'am ثم دنا فتدلى na'am فكان قاب قوسين أو أدنى Allahu فأوحى إلى عبده ما أوحى to da Allah ku ji zirin ayoyin nan kai da ji ka san akwai abin mamaki ciki wallahi wallahi da jin waɗannan ayoyin Allah ya ce wa najmi idza hawa Allah ya rantsuwa da taurari a lokacin da suke karkata daga tsakiyar sama shine alhawa domin lokacin da suka karkata daga tsakiyar sama a lokacin ne matafiyi yake shiriwa da su ya san ina ne gabar ina ne abin nan abin nan yamma ya san ina ne kudu ya san ina ne arewa amma in suna tsakiyar sama in suna tsakiyar sama mutum ba zai iya saboda nisan su da doran ƙasa in suna tsakiyar sama mutum ba zai iya shiriwa da su ba kawai dai zai ga hasken su ko zai ga alamar haske ku duba hikima irin ta Allah sai ya ainihin me lokacin da mutum zai buƙaci nutsuwa ya san ina yake in ya ɓata sai ya zamana ba lokacin garjin tsakiyar rana ba ne a'a lokacin ta karkata a wannan lokaci abin nan, em, ma'ana ba garjin rana ba ma'ana ba suna tsakiyar sama ba ba suna tsakiyar sama ba a'a lokacin da suka karkata suka tafi yadda suke tafiya bisa umarnin Allah wani lokaci ka tashi ka ga tauraruwar in ka santa za ka ganta ko in ka san su da Allah ya ce wasu sama'i za buruji ko ai rantsuwa da tur- taurari na lissafin shekara to in ka dube su a gabar za ka ga kana kallon su misali karfe takwas ka tsaya ka duba wasu taurari da ka shaida su waɗanda suke da siffa ba irin ta sauran ba ka tsaya ka zuba musu ido ka ga ina suke in sha biyu ta ina za ka gan su sannan idan karfe ɗaya ta tafi ina za ka ga sun tafi in asuba ta yi kuma sai ka duba ka ga ina suke Allah tabaraka wa ta'ala ya ajiye mana wannan hikima ne saboda masu hankali su duba dan Allah ya ce eh, ainihin me da taurari ne wasu suke samun shiriya saboda ilimin da suke da shi akanta وبالنجم هم يهتدون.
wabin najmi ko Hum la- hum yahtaduna Allah tabaraka wa ta'ala yace da taurari suke samun shiriya su san ina ne gabar ina ne yamma ina ne kudu ina ne arewa suna kallon taurarin su sun riga sun sani ma'ana da kai yana cikin rikici kuma sai su dawo hayyaci Allah kai mana muwafaka to shine Allah ya rantsuwa da yaminin shi tauraro lokacin da ya karkata ga barin tsakiyar sama ai aqsama Allahu bin najmi kenan waqatu hawihi لأنه إذا كان في وسط السماء يكون بعيدا من الأرض إذن yana tsakiyar sama zai zamo ya nisanta da ƙasa saboda haka la ya hatani bihi asari matafi ba zai iya gane hanya ba ba zai san ina ya dosa ba li'annahu la yu'lamu bihi ay abin mashriqu min al-maghribi wala junubu min ash-shimali ba zai san ina ne gabar ba ba zai san ina ne yamma ba ba zai san ina ne kudu ba balle arewa amma fa idza nazala an wasa sama'i in ya sauka daga tsakiyar sama to ta bayyana sai ya bayyana bin zulihi da saukar tasa janibal magharibi min janibil mashriqi wa junubi min ash-shimali Allah ya ce ma dhalla sahibukum wa magawa wannan abokin naku wa huwa muhammadin sallallahu alaihi wa sallam Allah tabaraka wa ta'ala ya ce shi fa ba batacce bane ba shi da alaka da bata anil hidayati ga barin abin da yake kai na shari'a a ce kuma ya bata Allah yake ba haka bane wa magawa sannan kuma shi bai ketare haddi ba ma'ana labisul gai a ce annabi yana ainihin cuɗanye da ayyuka na ƙetare haddi irin yadda ku mushrikayyil arab kuke Allah ya ce shi ba haka yake ba ku duba yadda Allah yake wanke annabi sallallahu alaihi wa sallam ku duba yadda ya tsarkake masa ainihin harshensa yace wa ma yandiqu anil hawa kuma shi baya magana da son zuciya ya faɗi abu dan san rai kawai Allah ya ce in huwa illa wahayi yuha face kawai wahayi aka yi masa shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala yace wa ma atakumur rasulu faqutuhu wa ma nahakum anhu fantaku maluma ba sabani masana alqur'ani akan wannan aya suka ce in kana neman asalin hadisi to in ka zo kanka ka tsaya don Allah mun fahimta in dai neman asalin hadisi kake to koma kan wannan aya cikin suratul hashri Allah yace wa ma atakumur rasulu faqutuhu wa ma nahakum anhu fantahu duk abin da annabi ya zo muku da shi duk abin da annabi ya zo muku da shi to ku rike shi in ya hana kuma yace kar ku kaza to ku bar wannan abin shi ya samu doka daga Allah ne Allah tabaraka wata'ala wa'annan taurari da Allah ya yi rantsuwa da su kun ga su wa'annan taurari maluma suka ce an ajiye su Allah ya ajiye su a sama saboda abubuwa guda uku Allah ya ce, Walaƙada zayyannar sama a duniya ko? Bi masabiha sannan sai ce waje an na haru juman lishayaɗiyin. Allah ta baraka wa ta'ala ya ce ya ainihin adanta sama da wa'yannan taurari su zama fitila kuma ya sanya su su zama ainihin mai wato abinan azaba wacce take mai raɗaɗi wato ta zama abin jifa ga shaiɗanu shine yula da muke cewa. ko in kace ma missiles ne na Allah da itattale shi dan shaydanu duk kai da dai wallahi saboda babu wani shaydani da zai yunkurin hawa sama face wannan yular ta taso kafin zuwan annabi suna tafiya har zuwa sama ta ainihin biyar wani lokaci su haura haka amma da annabi ya zo wallahi ko sama ta ɗaya ba sa zuwa ina jin kun manta da kisa da na baku na haihuwar annabi isa alaihi salatu wassalam yadda shaidanu al'amura ya rikice musu annabi isa fa da allah tabaraka wa ta'ala ya bai wa maryam damar haifarsa ta haife shi duka duk duniya a lokacin babu wata halitta da ba ta motsi wacce face ta haɗi ta yi sujjada duk duniya wallahi duwatsu itatuwa sauran bishiya ko menene wallahi yayi sujjada hatta dabbobi lokacin da aka haifi annabi Isa alaihi salatu wassalam shedanu hanyoyin su ya rikice suka koma gun baban su shedan suka ce to ya baban mu suka ce fa mun rasa me yake faruwa a duniya kaza ya rikice mana kaza ya rikice mana kaza ya rikice mana sai ce ku tafi dai ku duba sosai sai ce an haifi wani abin haihuwa ne wadda kima da darajarsa a gun Allah ya zama ruhin Allah don ka gane iblis da kake kallonsa sai dai ka roƙi Allah ya kare ka daga sharrinsa kawai shi yasa yace zan zo ta gaba zan zo ta baya zan zo ta dama zan zo ta hauni duk ta idda baka tsammani zai iya zuwa maka Allah ka tsare mu daga sharrin shi saboda haka anan to ya kake jin annabi sallallahu alaihi wasallam da irin daraja da kima irin tasa lokacin da aka haife shi ka koma ka karanta tarihin sosai Allah tabaraka wata'ala yace in huwa illa wahayin yuha baya fadin komai face abin da aka yi masa wahayi abinda aka yi masa wahayin nan kuma sananne ne allamahu iyahu ma'ana shadidul quwa wanda ya sanar da shi shine mala'ikan nan mai tsananin ƙarfi zumin ratin Allah ya ce ai ma'ana quwwatun wa shiddatin kuma munziru hasan mai kyawun gani wa huwa jibrilu alaihi salatu wassalam wal ma'ana anna abin nan anna malakul ladhi ya'ti an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam bil wahyi wa huwa jibrilu shine ainihin mala'ika jibril kuma shadidul quwwa yana da tsananin ƙarfi la yastadi'u shaytanu an yuqabilahu hatta yubaddila ma ursila abinda ma arsalallahu bihi ila annabi sallallahu alaihi wasallam balle ma har ya samu dama ya canja abinda Allah ya aiko shi da shi zuwa ga annabi wallahi ba shi da iko shaytan akai saboda wannan mala'ika din tsararre ne Allah ya tsare shi ya ba shi karfi shi ya sanya Allah tabaraka wa ta'ala in ya bashi dama yace je kaka kifar da gari kaza yana zuwa da ya sa bangaren fuffuken sa guda ɗaya sai ya cicciko garin har kasan bakwai sai ya daga shi ya zaka kwatanta karfin mala'ika jibril to ya kuma idan ka dauki irin wannan siffa da da karfi da Allah ya bashi ya kuma kake kallon ainihin mala'ikan da yake dauke da rana me kake tunani da mala'ikan mutuwa wadda in ya ceto sararin samaniya zai zo doron ƙasa duk mala'ikun da ya biyo ta gurinsu wallahi sai sun suma. Mala'ika na tsoron mala'ika. Ko? Don ka gane girmansa ba zai iya misaltuwa ba sai dai ka yi imani ka ce, "E haka yake Allah ya halice shi haka." Saboda Allah ya halice shi sai ya kwatanta annabin rahama ya kwatanta mana girmansa da kamar kaza ce ta kwai ta zauna a ƙarƙashin kwan da Allah ya, ya fi kwanta yake akan kwan to haka mala'ikan mutuwa yayi wa wannan duniyar fiko duniyar fa ba garin ku ba fa to me kake tsammani saboda haka annabin da ba a yi kamarsa ba kuma ba za a yi ba a gaba sallallahu alaihi wa sallam mala'ika jibril yake zuwa masa da irin wannan wahayi kuma shaidan bai isa ya canja abin da ya zo da shi ba fastawa ma'ana shi istaqarra waɗi ma'anna an tabaligil wahayi lin nabi sallallahu alaihi wasallam a tabbace yake a nutse yake wajen isar da wahayin da Allah ya masa zuwa ga annabi Allah tabaraka wa ta'ala sai yake gaya mana yace menene wa huwa bil ufuqi kankarta na'am yace wa huwa bil ufuqil a'la shi kuma yana can mahudan rana Allah ya gunda ya masa mazauni kenan yana can mahudar rana ya tunkare tsakanin kudu da arewa koyaushe a cikin sauraron umarnin Allah yake kansa yana sunkuye kawai jira yake Allah ya ce mala'in bainan mala'ika jibril kaza nake so take zai tashi yayi kuma a ko ina ne Allah ya hore masa zai tafi shi yasa Allah ya ce huwa bil ufuqil a'la ai ma'ana inda madali abinan shamsi ma'ana inda maɗala iha ai ala suratihi allati kulika alaiha bisa surarsa ɗin nan wacce aka halicce shi da ita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un annabi sallallahu alaihi wa sallam lokacin da ya ganshi akogon hira yana siffarsa ta mala'ika da kafin siffarsa ta mala'ika ya kasance yana roƙonsa ka bayyana min ka wacce Allah ya halicce ka a kanta wato yana tambayar mala'ika jibril dan yana zuwa masa da siffa ta mutum ne rannan kwatsam sau biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya taɓa ganinsa a siffarsa ta mala'ika ta farko yana cikin kogon hiraɗin sai ya ji an ce ya muhammadu ya ce na ji kiran da ban taɓa jin irinsa ba na wai ga kudu da arewa ban ga kowa ba ina ɗaga kaina sai na gan shi tuffikensa duka ya buɗe su guda ɗari shida ya cika tsakanin mahudar rana da mafaɗarta tsakanin kudu da arewa babu sarari duka shi ne kawai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu wannan akwai abin da Allah zai umarce shi bai yi ba wa'annan shaqiyan da suke ta ta'addanci a yi kaza a yi kaza an rasa waya za a yi da su ko? wallahi Allah bari ya yi akwai lokaci wallahi wallahi akwai lokaci ya ganshi ya kanye tsakanin sassa na duniya ma'ana kada saddal ufuqi ila al-magharibi fa karrama gashiyan alaihi wallahi annabi sai ya faɗi take su ma ku duba nutsuwa irin ta annabi sallallahu alaihi wasallam tun kafin kusa da shekarun manzancin annabi fa mai nutsuwa ne amma yanzu ya ga halittar da bai taba gani ba yana kusa da shekarun manzanci duk da cikan lokaci abin bai kai shekara ba sai gashi kuma ya ganshi halittarsa kuma ya faɗi magashiya wa kana qad sa'alahu an yi abin nan an yara abin nan an yuriya nafsuhu yana roƙonsa ma'ana yana tambayar sa ya nuna masa ala suratihi allati kulika alaiha fawa'ad abin nan fawa'adahu yayi masa wa'adi yace masa to zamu hada a kogon hira fa nazara jibril sai jibril ya sako ala suratihi allati hiya suratuhu marrataini waccan sura da ya gaishe yana saukowa daga sama wannan sura kuma lokacin da izo zai kawo sakon Allah ne ya ganshi da irin wannan sura din don Allah idan ba horewa ta Allah ba kana jin ina zai iya karɓar sakon ma amma abin mamaki a lokacin da yake cikin wannan yanayi mala'ikan sai ainihin ya matse shi shine Allah yake cewa sun madana fatadalla ai ma'ana sun makaraba minhu fatadalla zadar qurbu ya ƙara kusanci zuwa ga ainihin annabi wannan kusancin da ya ƙara kuma ashe nutsuwa ce Allah ya zubo wa annabi annabi sai ya farka sannan kuma nutsuwa ta same shi shi ya sanya annabi sallallahu alaihi wasallam ya gabata cikin hadisi wannan hadisi na ainihin miƙidam ne wato bini ma'adi ya kariba wannan hadisi sananne ko kuma sahabi sananne ne in kana karantun ko bulugul marami zaka ga sunansa a ciki daga cikin marawaita hadisi yake cewa manzon rahama sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ala inni uti abin nan utitul kitaba an bani fa littafi wa mislahu ma'ahu da misalin littafin tare da shi kenan ba alkur'anin ne shi kadai ba don Allah mun fahimta an bashi yace littafi shine alkur'ani ko sai yace kuma wa mislahu ma'ahu to yanzu ka karyata hadisi kana karyata hadisi sai mu ce ka zama dan iska kawai ka fita a musulunci wallahi yace ala ku saurara yace inni utitul qur'ana sai ya fito maka a fili in an ce littafi baka gane ba sai yace an bani littafi sai yace wa mislahu ma'ahu sai yace la yushakku rajulun kar wani mutum ya yadda ya shakka yansa ne ya sha'abanan ala arikatihi yaqul ya kashin gida ya cika cikin sa akan gadansa ya rika cewa alaikum bil qur'ani fama wajattum fihi min halalin fa ahallu wa ma abinan wa ma wajattum fihi min haramun fa haramu kawai ya tsaya akan wannan annabin rahama yace kar mutun ya shakka an bani littafin alqur'ani da wani abin da yake tare da shi misalin sa annabin rahama yace ala ku saurara la yahillu lakum bai halatta a gare ku lahamu himarul ahali naman jakin gida wala kullu zinabin da dukkan ma'abota haure ma'ana masu haƙori irin na giwa sannan ya ce mina siba'i daga zakoki ko makamantansu ya ce ala ku saurara wala lukuɗata min malil mu'ahadi babu tsintuwa na dukiya ko makamancinsa daga garin abokan ainihin alkawari babu tsintuwa ana illa an yastagani an ha sahibuha sai dai in ma abocin wannan dukiyar ya wadatu ga barinta ne ya batta kai kuma ka zo kana bukata ka dauka to wannan shikenan amma alama in mantawa aka yi to a cike ci me ta a bashi kawai annabi rahama sallallahu alaihi wasallam yace wa man nazala bi qaumin wanda duk ya sauka a mutane ma'ana garin mutane gidan mutane to fa alaihim an yuqirruhum yana kansa su kuma sai masa liyafa yanzu wannan bai tabbatar da aikin annabi Ibrahim ba Allah tabaraka wa ta'ala a manzon rahama yake cewa yana kansu su yi masa liyafa fa in lam ruhun, idan ba su yi masa liyafa ba to falahun su kuma bakin da suka je din sun samu an yu'aqibuhum bi misli qirahu su ma sai su rama kwatankwacin abin da aka yi musu na maimakon a basu liyafa aka hana su to ta wacce hanya hadisi ya fassara mana wataƙila ba za ku tuna ba sai na faɗa manzon rahama sallallahu alaihi wasallam ya aika sahabbansa isar da wani sako suka je wani gari aka ƙi saukansu ko kuma ak- ko ruwan sha aka hana su wannan bai faru ga kadir ba wanda yana daga cikin sharaɗin da ya gaya wa annabi musa karka yadda ka mun tambaya har sai ni inda kaina na baka labari amma annabi musa ya me ya gagar hakuri duk abin da ya faru sai yayi tambaya ana ukun yace to haza firaqu baini wa baini ko amma kafin sa da yace saqunabbi uka bi ta'wili ma lam tasabi alaihi sabara to su kuma wayannan sun je su an ki saukan su ruwan sha ma an hana su sai kunama ta samu sarkin garin ta galla masa kuma aka rasa ya za a yi kuma su wa'annan sahabbai ga su da hasken musulunci a ainihin fusakunsu yake ce duk wa'anda aka yi wa'annan mutane daga Madina suke kuma alamar fuskar su akwai alkhairi ka duba kan shagala irin ta mutum da Allah har an gane a fuskar su akwai alamar alkhairi amma kuma aka ki saukar su aka zo aka same su wallahi mara lafiyar mu ne kuna mata ce je kaza kaza kaza suka ce a muna da magani amma ba za mu yi ba sai an biya mu ce za a warkar da shi suka ce za a warkar da shi to in ku kun warkar da shi za mu ba ku tumaki arba'in yanzu ba su rama ba ai su ma sun ɗanɗana musu ko ba a kibo manzan rahama ya yi gaskiya suka karanta fatiha a ruwa aka bai marar lafiyan ya sha aka shafe gunci zan kunamar shi kenan sai ya koma kamar ba abin da ya cije shi aka kawo tumakinsu guda arba'in aka ba su kuma suka kada suka tafi abinsu Allah kai mana muwafaka saboda haka shine anan Allah tabaraka wata'ala ce summa dana fatadalla summa dana fatadalla sannan ya kusanta ya sake kusanta Allah tabaraka wata'ala yace me fakana qaba ne ko sai ce au adana an ce fakana sai ya kasance kusa da annabi din ma'ana qaba ne ma'ana qadara zira'u zira'i fa anan ba kausa na baka ba min kasa ne yu kasa na aunawa an fahimta ya kusanci annabi kamar zira'i daya ko kuma zira'i biyu Allah tabaraka wata'ala ya masa wannan umarni din au adana ko kuma kasa da haka min zalika hatta afaka har annabi ya farka wasa kana ya nutsu abinan wasa kana rau'au abinan rau'aku ya kuma nutsu daga wannan firgitar tasa wa araquhu da irin gumin da ya jike da shi saboda jikewa ya da gumi ga baki daya wannan ma hadisi ai ya bayyana mana ummuna aisha sau nawa suna kwance da annabi cikin mayafi guda idan ta je ya harke da gumi gashi lokacin sanyi to ta san mala'ikan mutuwa ne yazo suna abin nan mala'ika jibril ne yazo suna ganawa wallahi har ta gane haka da ta ji annabi ya jike da gumi to ta san ya haɗu da manya ana sanyi ba amma abin mamaki sai ya jike da gumi to ya lokacin da yake cikin wannan kogo shine da ya ainihin ganshi din ya faɗi su mai gumi gumi ya rufe shi bayan gumi ya lullube shi mala yace hatta me yace eh, abin nan yace wa uruqahu yace ma'ana haqqal ma'rifati hatta la yashtabihu bihi ghayruhu inda me inda hu bil wahyi ya san mala'ika Jibril sani na hakika yadda wani ba zai iya kamantuwa da mala'ika Jibril ba, balle ya zo ya yaudare shi, ya ga mala'ika Jibril gani irin na hakika. Ba auha Allah ya ce, ya yi wahayi, wato shi Allah ɗin ya yi wahayi. Ila abdihi zuwa ga bawansa, wane ne shi anan Jibrilu ake magana. Ma auha abin da shi Allah ya yi wahayi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam. Kun san wani abin mamaki? wallahi mala'ika jibril da yake ɗauko saƙon Allah ya kawo wa annabi wallahi shi kansa bai san me yake cikin saƙon ba sai ya zo gaban annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi sai ya zo gaban annabi dala ku duba wata ƙudura ta Allah shi da yake ɗauke da saƙon wallahi bai gane ba ma'ana bai san me sai ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne yasa Allah ya ce fa auha ma'ana ta'ala ila abdihi jibril ma auha abinda yi masa wahayi shi kuma jibril ya ainihin isar da shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam to ta ina wani zai samu jirkita saƙon balle idan ya zo isar wani ya ce rufa-rufa ne saƙon tun daga wajen Allah har zuwa gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ba wanda isan shi sai an zo gaban annabi za a baje faifan to waye ya isa ya zo kuma gurin balle ai musu a ce kaza ne himala ya ce wala mizkurul muha wannan kuma tafakiman ne li sha'anihi amma Allah ya ce fa'auha ila abdihi ma auha ko? Ai, ba ambaci shi abun wahayin ba, kawai dai an ambaci shi saƙo ɗin zuwa kuma ga wanda za a yi wa saƙon, amma ba a ambaci menene saƙon ba, malam ya ce tafaki malle sha'anihi, ma'ana abin saƙon ko aiken shi ne jami'u a hakamin shari'a. Ina fatan mun fahimta. Izul maƙasud huna abin nufi a nan shi ne bayanu anna kullu ma aka bara bihin nabi sallallahu alaihi wasallam sadiqun wa haqqun gaskiya ce kuma tabbatacciya li anna nabi sallallahu alaihi wasallam kada arafa jibril ya san mala'ika jibril ma'arifatan tammatan kuma sani cikakke fi suratihi alhaqiqiyya alasaliyya a cikin surarsa wacce take tabbatacciya ta asali wa fi suratin lati kana ya'tihi fiha da sura kuma da yake zuwa masa ma'ana irin yanayi wa anna jibril qawiyyun shi jibril mai ƙarfi ne kuma zumin ratin mai matsanancin ƙarfi wa karamatin da ƙima da daraja inda Allah ta'ala a wajen Allah maɗaukaki la ya galibuhu shay'un wallahi ba wani abu da zai rinjaye shi wala yashtabihu bihi shaytanu kuma shaytan ba zai iya kama da jibril ba shaytan yanzu misali zai iya maka kama da ni ku haɗu da kai kana tsammani ne ba ni bane da ya shirga maka ƙarya in abin na tsiya ne ya haɗa faɗa ko bai haɗa ba. Ɗaya daga cikin malumanmu, cikin wannan garin namu fa, yana tafiya sai ya haɗu da wani aljani, sai ya gan shi a surar abokinsa. Aran ma ina ka ce, aran ma daga ina, aka gaisa lafiya lafiya, hadda musabaha. Ɗan iska aljani ne ashe. shedanin aljani sai bayan ya yi abin da ya yi sannan kuma ya tafi gun matar wancan ɗin ya je ya buge ta ina zaune aka kira na aka ce ai wai abin nan wancan ba ta da lafiya ta faɗi yana da zo shi da kansa yake ya ce ai na haɗu da shi a can dama daman na gaya masa na ce wallahi sai mun rama abin da yake mana Allah ya sauwake na haɗu da shi yana ce yana ce alaran mawa ne kun ga shedani zai iya kama da kai saboda haka bai yi tsammanin ne bane yace amma daman zuwa ne in nuna masa dan ya dan ya san ni din waye yana ce to makiyin Allah ka tafi abinka ya fice ya tafi ya ce assalamu alaikum ba shi kenan an rabu ba Allah ya sauwaki wala kada karramna bani adama wa hamalnahu fil barri wal bahri arma haka ne ayar Allah tabaaraka wa ta'ala ya ce mun girmama dan adam muka dauke shi doran kasa da cikin kogi babu wata halitta da tafi shi wallahi sai dai in kai ni ko muka zubar da kima da daraja da Allah ya yi mana kawai Allah tabaaraka wa ta'ala yace fa kana qaba qausaini au adana fa auha ila abdihi ma auha yi wahayi zuwa ga jibrilu abinda yayi wa wahayi ga jibrilu din shi kuma jibrilu abinda zai isar zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya sanya mala'ika jibril ba mai iya kama da shi shi yasa surar da yake zuwa wa annabi sallallahu alaihi wasallam sura ce guda biyu amma ɗaya daga cikin surorin sau biyu ya taɓa zuwa masa daga nan a siffar mutum yake zuwa masa sai dai kawai in zai zo yanayin zuwan ya bambanta wani lokaci zuwan in zai zo zaka ji kamar ana jan sasari akan dutse wani lokaci in zai zo wajen annabi zaka ji kamar kukan zuma in za ta huce ta samanka wani lokaci zaka ji kawai diri irin kamar na rugudin wani abu haka to in kaga annabi yayi shiru ya sunkui da kai ya dan rufa ido to sako ne yake zuwa qadirun ala man yasha'u me yasa Allah tabaraka wa ta'ala yake ba mu labari kan ita wannan aya li yakunal mu abinan mursilu ilai abinan mursali ilai ilaihim ala siqatin anna allazi jaa abinan jaahum bihi jaahum bihi abinan rasulu min ahkamin huwa huwa dinul haqqi allazi amarahum rabbuhum an yu'minu bihi dan wanda aka yi aiken zuwa gare shi ya zama yana kan aminci cewa abin da aka zo masa da shi tabbas gaskiya ne idan da a ce wani yana kama da jibril to za a iya karyata ainihin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma karyata wata tabbata haka ne ko ba haka ba to amma ba a iya kama da shi sannan abin da yake zuwa da shi din ba a taba samun wani canji yau ya ainihin yi tokaware ya ce na faɗa muku jiya kaza ba yau kuma ya zama kaza kaza ne ba a'a in har haka ne can kuma Allah ya bada labari ya ce ma nan sak min ayatin aunin su hako sai ya ce na atibi kairin minha nan kuma Allah in zai canji in ya ce kaza ba haka to zai kawo wani abin da ya fi shi amma ba an yi hukunci kuma ya ce a'a an fasa ba a'a Allah tabaraka wa ta'ala ya ce mun yi haka don ya zama wanda aka yi aike zuwa gare shi ya samu aminci daga manzan da ya kawo masa hukunci na addini na gaskiya wadda Ubangijinsu ya umarce su da shi don su yi imani da shi. Kuma wannan yana nuni, ala anna Jibrila la ya ariful abin nan muhabihi shi mala'ika Jibril bai san abin da aka yi masa wahayi ba, ƙabala nuzulihi kafin ya sako daga sama bai sani ba. wa yaqifu amama an-nabi sallallahu alaihi wasallam ziyadat abinan tawsi abinan abinan tawsiqu aw tawsiqu bihi yana tsaye gaban annabi ne dan karin samun aminci summa ba'ada wusulul wahyi lin-nabi sallallahu alaihi wasallam bayan isowar wahayi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam yaj'alullahu bayna yabina min bayni yaday abina min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada bayan isowar sakon sai Allah tabaraka wa ta'ala ya sa tsaro gaba da bayan annabi sallallahu alaihi wa sallam dama da hauni babu wani shaidani da zai iya zuwa ya jirkita masa wannan sakon har sai ya isar da shi ga al'umma haka wallahi har ya kare summa bayyana ta'ala anna me annan nabi sallallahu alaihi wa sallam muntabihun fi jami'i halatihi shi annabi fadakakke ne cikin dukkan halinsa la ya abina la takayyalu alaihi shay'un ba wani abu da yake rikice masa hassan au ma'anan abu ne da ake iya shafansa mai motsi ko kuma na ma'ana ne kawai ko ma menene fi gairi haƙiƙatihi ba wani abu da zai zo face annabi shi a faɗa yake da shi kuma zai maka bayani a kansa wala ya tawahhamu fi min fi fahimihi kuma cikin fahimta ta annabi sallallahu alaihi wasallam babu wani rikici ko kuma ina tunanin kaza ne a'a babu in an zo da annabi wani abu da bai sani ba kawai zai shiru ya sunkuyi da kai kuma ba zai baka amsa ba har sai umarnin Allah ya zo shi yasa Allah sai ce ma kazabal fu'ad ما كذب الفؤاد ما رأى na'am أفتمارونه على ما يرى Allahu akbar ولقد رآه نزلة أخرى mm.
عند سدرة المنتهى Allahu akbar عندها جنة المأوى Allahu إذ akbar يغشى السدرة ما يغشى mm.
ما زاغ البصر وما طغى Allahu akbar لقد رأى من آيات ربه الكبرى barakallahu fi Allah ya ce ma kazabal fu'adu wallahi zuciya ba ta yi ƙarya ba ma'ana zuciyar annabi sallallahu alaihi wasallam ba ta yi ƙarya ba ma ra'a abinda tace ta gani din nan ma'ana bi basarihi min surati jibrila na surar jibril wallahi zuciyarsa ba ta yi ƙarya ba kuma lam yukhalif fu'adahu ay abin nan ainahu kuma da abin da ido ya gani zuciya ta kudirce ta gani to ba su saba ba sun zama iri daya filbasari wal urfan kenan Allah ya ce a fatumarunahu ku kuma yanzu sai ku yi jayayya da shi ko ainihin quraishawa ai ma'ana tujadilunahu wa taglibunahu ku yi jayayya da shi ku rinjaye shi alama ya rabisa abin da ya gani da idansa wa antum la tarawna abin la tarawnahu ku ba kwa gani fa fi amri jibril yanzu a cikin su waye sai ya ga jibril ba Allah ya tabbatar mana ba cikin alkur'ani lanar da za su ga mala'iku babu sauran batun farin ciki in dai kafiri ya gama abin nan ya ga mala'ika ido da ido to ran- ranar halakarsa ce mutuwa zai yi kuma mutuwar ta wulakanci wa shu'unul wahayi ku jayayya da shi cikin al'amari na wahayi da Allah yake masa bayan ba kiri faɗi yake ba Allah ya ce walau taqawwala alaina ba'dal aqawil Allah ya ce la akazana minhu bil yamin wallahi da zai kirkiri wani abu ba mu muka ce ba ya ce mu ne muka ce Allah ya ce za mu kama shi da dama Allah ya ce da dama za mu kama shi me kenan Allah yake nufin zai masa Allah zai ɗanɗana masa azaba kenan to annabi baya ƙiri faɗi baya ƙiri faɗi wallahi shi yasa da kaula ta zo da matsala ta faru tsakaninta da mijinta da ya zihari da ita yau ta zo gobe ta zo sai da aka yi kwana uku annabi in ta zo wajensa sai ce abinda na faɗa miki jiyan nan haka yake hukunci ne kuma irin na jahiliya in mutum suka yi zihari da matarsa shikenan aure ya ƙare ba zancen komawa shi ya nutsu da shi kuma shi yake ba da fatawa a kai dukkan malamin da za ta je na wancan lokaci wanda suke da ilimin wannan shi ma abin da zai faɗa mata kenan ta koma ta je ta zauna ta yi kuka ta ɗaga kai ta kallaci sama ran kwana na uku sai ga wahayi ya zo daga Allah ran da ta zo bayan ta zo ta tabbatar masa ya ce abin da na gaya muke jiya nan na gaya muke shekaran jiya na gaya muke kaza to yau ɗin ma shi ɗin ne sai ta juya ba ta bargun annabi ba ta ɗaga hannu ta ce ya Allah na zo gun manzanka sallallahu alaihi wasallam da fatawa bai bani amsa ba fatawar da yake bani guda ɗaya ce kuma ni bata gamsar da ni ba Allah kuma na yi imani kai mai ji ne, Allah to ga koke na ga abin da ya haɗa ni da wani, menene mafita? Wallahi take sai ga aya ta sauka, sura ta sauka, kada sami Allahu ƙaunar lati tujadiluka. Fi zaujiha wa tashtaki ila Allah, wallahu yasma'u tahawura kuma. Ummuna Aisha tana ɗaki ta fito da sauri. Tace alhamdulillahi allazi wasa'a ilmuhu ila ibadihi. La haula wala quwwata illa billah. Kuma kaje kana shirme, kai da Allah ya baka kima da daraja ka tsaya ka wulakantar da kanka ka tafi gun boka ka je gun malamin tsubu tsaya kai na filfili ka nemi kusanci zuwa ga Allah ka daga hannu ka roki Allah kaga in Allah bai maka ba amma ka bar Allah mun bar Allah mun juya baya mun riƙe son zuciya dan ya dan me yasa Allah ba zai jarrabe mu ummu na Aisha tace wallahi ina cikin aiki dab da ita labule ne ya raba saboda kuka ban ji me take gaya manzon Allah ba amma Allah da yake saman sammai har ya ji zancanta kai wannan godiya ta tabbata ga irin wannan Allah jijin sai ainihin me ya yarwaci bayan sa kuma ka tsaya ubangijin naka yana kusa da kai haka da ilimin sa ka tsaya kuma kana wasa ma ka zabal qur'anu mara fa fatmaru na ko alama Allah tabaraka wa ta'ala yace fa yayya da shi wala kadara ahu bayan ya ganshi nazlatan ukra ya ganshi lokaci bayan lokaci wa kana min hadhihi almarra ba'da bin munsarifihi min makanin abinna min makanin tabaraka wa ta'ala shi ba Allah tabaraka wa ta'ala yake in yanta bi kuna illa Allah ba sa bin komai wallahi da face abin da yake bi zato kawai wa ma ta hawala anfus da kuma abin da rayukansu suka kawata musu ko nan ya kawata musu shine min ma zayyana da hukunci min annaha tashfa'u lahum inda Allah ta'ala shine ma ta hawala anfus kenan abin da shi ya kawata musu shi suke bi kawai wani kada ja a kofar rabin yi bayan ga annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo musu da shiriya daga Allah ta baraka wa ta'ala da dalilai masu yanke ainihin hankali alagar yi ko amma ko alai amma ba su bar abin da suke kansa na bauta ba bal tara kun guda ma suka bar shiriya wacce ta garu ne tamanni kawai suka ainihin ne suka shigartu suka mai da hankali da gure ta gure ta kawai Allah ya ce an bai da insanu ma wai shi mutum kowanne irin mutum da kake kallon sa shi ne ma'ana amlin da insani ko mutum yana da ma'ana kowanne irin mata manna da abin da yake buri min anna amin annal asnama ta shifa ulama cewa abin da yake buri din yana kallon ko in ya samu ko bai samu ba wannan gunkin ne ya hana shi laisa amru kazalika wallahi al'amarin ba haka bane in ya samu daga Allah ne in ya rasa daga Allah ne walillahi al-akhiratu wal Allah ya ce da lahira da ainihin arziki duniya da lahira duka da baki daya mallaka Allah ma'ana a duniya bala ya kafu fi ma illa ma yuri duk abin da ka gani nan duniya wallahi ba akwai abin da zai akwai a cikin su sai abin da Allah ya ce wala yaqulu shay'un fi ma abin da biha kuma ba a neman wani abu a wannan duniya min ahadin daga wani mutum kuma ka samu abin wallahi illa minhu ta'ala sai dai ga Allah shi kadai karka yadda ka dumai da al'amarin ka zuwa wurin Allah duk abin da kake nema neme shi a wajen Allah sai Allah din ya sanya maka sala ka samu sai da baka Allah ne mana mawa Allah ka shi kan aya da shi ne shi ne ko
بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته akwai bayani da shafi a sosin marayu akwai bawon wannan da ya tura da daya da naira talatin da biyar Allah ya saka masa da alheri akwai kuma wanda ya tura naira dubu biyu shi ma Allah ya saka masa da alheri faɗan wato masu sun ajiya na marayu shi ne 3074 well 79 wato uku sifili bakwai hudu daya biyu bakwai biyu bakwai ta yes bank ya kuwa kula jibe Allah ya saka da kuma sai kuma mai tambaya ba tambaya ba ne wani addu'a ne ya ce assalamu alaikum wannan ina neman addu'a a wajenka da sauran yan uwa musulmai na zauna jarabawa ta promotion nake neman a saka na cikin addu'a Allah ya bani nasara
kuma wannan mai tambaya na ta da mijiyar mai tambaya da ke tambaya wani ya ne barka da kuma wallahi ina tafiya ina hawa wa kusa yalla ya ke haka Allah ta baraka da ta'ala ya ke shirye da kai daga barin abin da shaitan ya mantar da kuma amma sai wannan mantuwa wato alkhairi mun fahimta saboda abubuwan da aka rubuta hakan na addu'ar da za a yi don duka su zo bisa asalin hadisi yin karface ina fata an bayyana ka je ka duba cikin kuskurin mawdu bi a abin nan bi a hakamin mawdu za ka ga babu wani ingantacciyar magana daga annabi kanka abu ɗaya ne kawai kamar yadda na faɗa wannan kuma annabi yana yi a fili shi ne in mace ne Allahumma barik Allahumma a'inki min sharri kaza kaza Allahumma barik lak wannan shine abin da aka tabbatar annabi a harshen sa yana faɗa banda tahannuki da yake wannan ba tahannuki ya nuna wa sahabbai kuma sai ni kuma wanda saboda annabi yana raye saboda neman albarka ana haihuwa sai ya dauko sai kawo wa annabi kamar yadda ko kai kana nan da Allah ba za ka kawo shi ba ai za ka ɗauko ka ko saboda neman tabarruki duk wanda annabi ya masa irin wannan tabarruki wallahi za ka samu ya haddace Qur'ani sannan kuma Allah ya nesanta shi da sharrin shi to kaga ai da kai masa ko to saboda haka a yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam baya sai dai babu daidai an maka haihuwa ka ga mutumin kirki ka ce da Allah a sanya ni cikin addu'a Allah ya azurta da haihuwar ka ko wannan a musulunci babu daidai Allah kai mana muwafaqa Allah ka samu dace ko da ka amma in ba ma yaro karami ba maluma ba sabani suka ce hatta ɗan ƙananan yara ba wai ɗan rudda da aka haifa ba misali ƙananan yara irin waɗannan to kai musu addu'a ta barakallahu laka aw barakallahu lakum abinan lakum aw barakallahu lakuma in ma'ana ɗan takaitattu ne ya danganta ga irin yawan su wannan yana sanyawa baka sani ba ko kana da kambun baka in ka ga yaro ya baka sha'awa bayan ka tafi sai ya shiga wani yanayi amma in ka ce barakallahu laka ko barakallahu lakum ko barakallahu lakum to wannan abin da Allah ya maka na wannan baiwa tunda baiwa ce ba laifi bai halitta ce Allah yake yi shi sanya malama suka ce idan har mutum yana da irin wannan idan ya gano to duk abin da ya gai bashi al'ajabi ya ce barakallahu laka wani abu da zai lalace amma in ya shi wallahi in dai abin ya bashi mamaki to in mutum ne yana tafiya wannan mutumin musiba za ta same shi sai ya faɗi ya shiga wani yanayi to kaga in ya tafi ba a san shi ba ai ya cutar da shi ko amma wanda aka san shi sai ya wanke gaɓoɓinsa na alwala duka da fuskarsa ana tare ruwa in ya gama sai a zuba a kan wandan wanda ya gani in an gane shi ke wallahi ana zuba masa zai tashi Allah ka samun dace Allah ka yi mana muwafaka Allah ka yafe mana kurakuran wannan wata Allah ka ba mu albarkar Allah muna roƙon ka ya Allah ka yayi mana kuncin rayuwa duniya da lafiya Allah ka albarkaci matasan mu ya Allah Allah ka azurta su da sana'o'i ya Allah Allah ka azurta su da ilimi mai amfani ya Allah wanda suke cikin halin kunci Allah ka yaye musu ya Allah Allah muna roƙon ka ya Allah duk abin da zai tayar mana da hankali da barin gidan da sakon ka ya Allah kai mana maganin sa kafin Allah muna addu'a ta musamman da waɗanda suka ɗauki nauyi na yaɗa wannan karatu da wanda kullum yake ajiye shi gonarsa ya zo ya ɗauka ya je ya yaɗa Allah muna maka addu'a muna roƙonka ya Allah muna fatan alkhairi a janka ya Allah Allah ka ainihin dora musu a mizani ya Allah Allah muna fatan alkhairi daga wajenka ya Allah Allah ka dora musu a mizani Allah ka ji kansu ka gafarta musu ya Allah Allah ka karbi addu'o'in su ya Allah Allah ka yaye musu kuncin rayuwa ya Allah duniya da lahira Allah muna roƙonka ya Allah ka gabatar mu cikin wannan gari Allah ka kara musu shiriya Allah ka kara musu shiriya Allah ka kara musu shiriya Allah abin da yake na bata ne Allah ka kawar da hannayensu da zuciyarsu a kai ya Allah kasar mu da jihar mu ubangiji Allah ka albarkace ta ya Allah Allah ka albarkace ta Allah ka raba mu da sharrin masu sharri wanda suke nufin lalata mana kasa Allah muna roƙonka ya Allah kai mana maganin su Allah waɗannan shugabanni da suke kayi na siyasa in ba masu shirya bane Allah kai ka sani Allah ka canja mana su da mafi alkai Allah ka canja mana su da mafi alkai Allah kai muka kai wa hujjan Allah ba wa'in ka ba Allah kai ne ka san daidai Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa rahmu Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita wa rahimta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون